الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدساكي داوة أدرس مدمكي قباتروا na daura da muke yi akan ilmin istinbat wanda shine manhajul istinbat ta'silan wa tatbiqan wanda mun kare da ka'idodi yanzu kuma mun shigo wajen tatbiki mun tsaya a aya ina ganin ta ɗari da sittin da takwas ne ko za a tashi a aya ta ɗari da saba'in haka ne yawwa aya ta ɗari da saba'in a shafi na ɗari da saba'in da hudu to shafi na ɗari da saba'in da hudu to wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفئنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هكذا يقول أوه أتكينكما سورة المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا كبه كبه sannan kuma a cikin suratu luqman wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna nan kuma bakara ma alfaina zamu bi abinda muka iske iyayenmu suna aikatawa cikin ma'ida kuma hasbuna abinda muka iske iyayenmu akan shi ya ishe mu muna ji ko yau to sai malamai suka ce wato istanbata minha ba'd al-mufassirin sashen malamai masu tafsiri sun yi istinbati karkashin wannan aya ibtalu taqlidi an bata kwaikwayo shine ake kira taqlidul a'ma ka zama to kana bin mutum irin yadda makaho yake bin majayi da shi an hana wannan idan zaka bi mutum ka san dalilin da yasa ka bi shi idan baka bi shi ba ka san dalilin da yasa baka bi shi ba shi takalidi ba dukan shi bane sai kaga an ce takalidi ai haramun ne a'a takalidi ana yin shi ne akan dalili kuna garewa ai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyi da annabawa amma ai akan ilimi annabi yusuf ya ce wattaba'tu millata abai sai ce bi ibrahim wa ishaq wa yaqub ai kaga ya bi iyayen shi amma sai ce ma kana lana an nushrika billahi min shay shi yasa shi takalidi ana yin shi ne akan ni akan hujja da dalili abinda ba a so takalidi wanda babu hujja da dalili idan kai koyi da malami na Allah to in an ka zo kiyama sai ka ce Allah ni malam wane ba ni fasawa shikenan in dai malami ne na gari magana ta kare in kuma ka bi wani malami akan bin son ran shi to ranar tashin alkiyama zaka tsine mai ya tsine maka shi yasa cewa kai kwaikwayo da malamai ba shine kadai ake bukata ba ko mai a hallari ya ce wa ya katadi bil ulama'i ka yi koyi da malamai sace mi almuttabi'ina yi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masu bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaji wannan aya ta nuna takalidi ba a yin shi haka sai an samu dalili in kuma kai baka gane dalilin to ka nemi malami wanda an yadda da karatun shi kuma ana ganin yana kwatanta gaskiya ba don malami ba mu ko sai da mutum ya zo bakin tasha mai ba da sallah ya ce mishi fatawa ai ba duk bace ba haka duk wanda ba da sallah bakin tasha bai da dalili ko ba karan bane mu nan mai dama dama na aka dibawa a ce to dai wani da yahi mu dama dama ba mu sallah mun ji wannan dake ko to yanzu tunda mun samu aya ta 170 sai aya ta 172 ko a shafi na 134 shafi na 134 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ko ya ku mutane kulu mimma fil ardi ku ci duk abin da yake mimma fil ardi daga ƙasa halalan wanda yake halat tsayiban kuma daɗaɗa wanda bai cutar da ku tare da ayar da Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu kulu min tsayibati ma razaqnakum aya ta 172 waccan kuma aya ta 168 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين wanda ya mutu hijira tana da shekara 728 yake cewa anna amwalal kuffari dukiyoyin kafirai ko laysat mamlukatan lahum ba mallaka bace gare su milkan shar'iyyan mallaka ta shari'a duk dukiyar da kafirai sun ka mallaka a duniya to ba ta su ba don Allah bai yi duniya ba su arziki na duniya asalin shi na masu imani wa ma khalaqtul jinna wal insa sai ta ni illa li ya'budu da su bauta to in baka bauta ma Allah ba ashe arzikin da ke cikin duniya bai zasu ci shi ba shi yasa Allah ya ce qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq qaw qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya sai ta ni khalisatan yawm al-qiyamah Allah ya yi ta nan masu imani amma su kafirai kamar yadda bahaushe ke cewa albarkacin kaza kadangari kashin ruwan kaso to kaji yadda shekul islam ibn taymiya ya yi istinbabu ya ce fasharata fi ma ya akuru na bu an ya kuna halala Allah ya shafi cewa abin da za a ci ya zama to halal wa huwa al-ma'dhur fihi shine wanda Allah ya yi izini a cikinsa min jihati Allah wa rasulihi ko umarni wanda ya fito daga Allah ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam wallahu lam ya'dan fil akli illa lil mu'minin mu'minin ya kace sai halal shi kahiri bai da halal bai da halal kina kaza ashe arzikin ba nashi bane ban kauna ga yi ya ci bala'i ya je a tambaye shi don a kashe wuta Allah kai mu da tsari to bayan wannan aya da muka dauka suratul baqara aya ta 168 sai aya ta 170 chip chip a shafi na ɗari da saba'in da hudu shafi na ɗari da saba'in da hudu aya ta nawa ɗari da saba'in ko abin yi ta ayyanzu kina aya ta ɗari da saba'in da biyu za mu ɗauka a shafi na ɗari da talatin da hudu mun yi ta sai aya ta ɗari da tamanin da biyar a shafi na tamanin da ɗaya ina ganin ne za a tashi yawwa na ɗan so in kuma bayan don Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta biyar ya ce shaharu ramadan allabi unzila fihi alquran ko ba ka bane shaharu ramadan watan ramadan allabi unzila fihi alquran cikin shi ne aka bi aka saukar da alkur'ani to sai malamai sun ka ce to istinbatin da za a yi a nan kun sa akwai istinbatin da aya guda ce ake dauka ko akwai istinbatin da sai an hada ayoyi to sai sun ka ce ita ko aya da Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da alkur'ani a cikin lailatul qadr sai sun ka ce to in ka hada wagga da wagga akwai addalalatu ala anna lailatul qadr fi ramadan kenan daren lailatul qadr na cikin watan ramadan mi addalili inna anzalnahu fi lailatul qadr ita ko lailatul qadr shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran idan wani tambaye ka yace mi addalilin lailatul qadr cikin watan ramadan take sai ka ce Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran shi yasa malamai sun ka ce في ليلة في رمضان ليست في غيره خلافا لمن زعم أنها ليلة النصف من شعبان wasu ɗan duniya sai suka ce ai ita lailatul qadr cikin dare na 15 na sha'ban da take kaga wannan ƙarya ce don ta saba qur'ani ina fata ana fahimtar ta ko dan qur'ani ne tare ka ya ce maka ai lailatul qadari wai an ce cikin watan ramadana take ina ina qur'ani ya faɗi wannan sai ka ce to da kanta a wani dare aka saukar da alqur'ani ya ce lailatul qadari a wani wata shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an a alqur'anin ce a ai lailatul qadari ta riga ta wuce wani da ce muku lailatul qadari akwai ta yanzu ai babu ta sai ka ce ai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr sai ce ni وما أدراك ما ليلة القدر ستمي ليلة القدر خير ستمي من ألف شخص ستمي تنزل الملائكة ستمي والروح فيها تنزل في إلي مضارع إلي أشهر شفتا تنزل الملائكة يفيد التجدد والتكرار دلو كتند تم ميميتو ملائكو سنا سوكا أعلى القرآن انشي sannan waɗanda ga cewa wai ita da lailatul qadri daidai da wata dubu take wannan wasala kuskure ta khairun Allah ya ce ta yi wata dubu alkhairi ƙaramcin abin da za ka samu na shida wata dubu ta Allah ya kyauta ba sai mun tsawaita ba mu je aya ta gaba aya ta ɗari biyu ta ɗari da tamanin da bakwai a shafi na arba'in da uku da nan za a fara shafi na arba'in da uku yau yauwa to ba ita bace ina ganin nan sun yi kuskure yauwa ba shi bane ina ganin kuskure aka samu tunda aya ta 180 da bakwai aya ta 180 da bakwai malam fal'ana bashi ruhun da ku wabtagu ما كتب الله لكم كو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كو ita ce aya ta 187 yawwa to wannan aya sai malamai suka kafa hujja da ita muna ji in an ka tambaye ka mutumin da ya kwana da janaba ya kwana da janaba mafalki ya yi ko ko ya saru da iyalinsa sai an kai kiran sallah kuma bai yi wankan jana ba to akwai azumin shi ko babu sai malamai sun ce akwai azumin shi domin Allah ya ce wa kulu washrabu ku ci ku sha kuna ci kuna sha kuna ci kuna sha hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad har sai lokacin da silali ko zare fari ya bayyana gare ku min al-khayt al-aswad daga zare baki min al-fajr amma na al-fajr ba wanda wanda mata suke saka ba sai sun kace ci halat sha halat yin jima'i halat mutum na iya yin jima'i da matarsa karshen dare ya kare da minti daya sai an ka kira sallah to tunda Allah ya baka izinin har karshen dare ka sadu da iyalinka kenan don janaba ta kama ka safiya ta waye azumin kai nan tunda an san da cewa tana yiwa ka sadu da iyalinka karshen dare baka samu damar yi ba baka samu damar yin wanka ba a alqur'ananci to sai kuma Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl dan qur'ani sun kace kunjiya Allah ya ce a cika azumi sai cikin dare shi yasa sun sai an yi mangare ba dubu ya shigo sannan suka buɗin baki kuma ilan laili Allah ya ce to in baka san in baka san yadda ake tattaunawa da su ba sai ka yi tsaye sai a ce a abu na farko Allah bai ce thumma atimmu siyama fil laili ba akwai bambanci tsakanin ilan laili da fil laili ita ila tufidul ghaya fi kuma tufidul zarfiyya Allah bai ce sai dare ya shigo ba a'a da an kai iyakar dare inda dare zai shigo to sai a yi don dama ita ila an gane ku tana da ka'ida guda biyu manya gaya ta nufi idan ya zamanto abu guda ne to ita ila tana shiga har baya idan ya zamanto abu biyu ne to ba ta shiga baya misali da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum sai ce mi ya ayyu alladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke hannuwanku har zuwa gwiwa hannu wadansu malamai suka ce nan ake nufi da ka zo gwiwa hannu ka tsaya domin ila almarafiq an kace wadansu malamai suka ce a'a gwiwa hannun ta shigo ciki dalilin da yasa an kai sabani saboda hannun dan adam tun daga nan hannan hannu ne to kenan in ka wanke nan cikin hannu ne in ka wanke nan cikin hannu ne amma ilal layli shi dare daban yini daban daga lokacin da rana ta faɗi kahin duhu ya shigo dare ya shigo domin su abubuwa ne guda biyu ci da sha da alfijiri ya keto an dakatar da kai rana na faduwa babu wani abu tsakanin dare da yini dare na shigowa tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة da wanga ya kare wanga ya shigo sakan na farko da yini ga karewa sakan na farko da yini da dare ke shigowa da haka a alkur'ani ta baka da hujja Allah bai ce sun ma'atin musu yamma fil layli ba wajen tattaunawa yana da kyau ɗaliban ilimi a waye mai da ake tattaunawa a ilmanci ba rigima muke so aya ta gaba aya ta ɗari yau shahi na ɗaya na ɗari da a'a ɗaya shahi na ɗari da talatin ashe aya ta sake maimaituwa shahi na ɗari da talatin da shahi na ɗari uku da ɗaya da shahi na ɗari uku da sha tara da shahi na ɗari uku da sha bakwai to shahi na ɗari da talatin bari mu koma can mu ga wani abu ne malamai sun ka ƙara ko ko duk istinbabin gudana yawwa shi daina da Allah ya ce وحل لكم أبنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر سنك تكما الله يأتي وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الله يهل التامك دلن أزمي كسادو دقيالكم to in an ce dare da farkon shi da ƙarshen shi duk dare na kenan mutumin da ya sadu da iyalinsa ƙarshen dare kafin ya yi wanka kuma alfijir ya keto a yadda Allah ya halatta mai ya yi ya sadu da iyalinsa kenan don janaba ta kama ka ƙarshen dare baka samu yin wanka ba azumin kai nan a shafi na ɗari uku da ɗaya nan mata sake zo kaga wanga aiki fa shahi na ɗari uku da ɗaya yawwa shi ne sun kace ana istinbati ƙarƙashin wannan aya bi dalalatul ishara kwanakin bayan mun yi bayanin dalalatul ishara asilin ayar ba ta zo ne don ta yi bayanin hukuncin wanda ya kwana da janaba ba ta zo ne don ta yi bayanin mutum yana da izinin ya sadu da iyalinsa a cikin a cikin dare to amma ƙarshen dare wanda ya sadu da iyalinsa ya ƙare da minti ɗaya kuma sai alfijir ya keto akwai azumin sa ko babu akwai sai ya zamanto wani hukunci ne ya biyo ƙarƙashin abin da aya ta zo da shi shi ake kira dalalatul ishara a shafi na ɗari uku da sha tara nan ma bari mu gani mi suka kawo ta yawwa shi ko nan wani istinbati ne malamai sun kai sun ka ce cin abinci a yinin azumi halatta ne ko haram haram ne shawa so ina dalili Allah ce wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai zare fari na alfijiri ya bayyana daga zare baki to kenan tunda Allah ce hatta da an kai wannan hatta din to babu zancen cin abinci bi mafhumihi kenan mafhumul mukhalafa an kai aiki dashi ka ci ka sha sai lokaci kaza yayi da lokacin nan yayi in ka ci haramun mun gane ko sai shafi da sha bakwai ko da sha bakwai ina ganin nan ba yawwa shi ko nan sai malamai sun kace anan akwai wani abu da ake ce ma mafhumus sifa duk cikin ayin ne fa inda Allah ya ce mi wala tubashiruhunna taktabi wa antum akifuna fil masajid gakku sadu da matan ku kuna itikafi a cikin mi a cikin masallaci sai malamai sun ce mafhumuhu ba a yin itikafi a wurin da ba masallaci ba don Allah ce fil masajid shi ko al masjidu sifa ne kenan wani bai zakwa ce a'a kai ni cikin masallaci ban so tun da ni mai kuɗi na ban so in ta sadu da talakawa ina ya itikafi tare da su da haka ni cikin ɗakin gidana da ni itikafi a'a wa antum akifuna fil masajid kenan duk wurin da ba masallaci ba ba la yi kafufi Allah ya kyauta Allahumma amin aya ta gaba aya ta 193 a cikin suratul baqara a shafi na 320 na nawa da hudu to nan kuma mene ne yawwa shine malamai suka kawo aya ta 193 malamai sun kai istinbadin wata matsala inda Allah ya ce wa qatiluhum ku yaki ni ku yaƙi kafirai hatta la ta kuna fitnatun har sai in babu shirka nan ba fitina ake nufi ba muna ji ko irin wagar da muka ce ma hitina da hausa ba ita ake nufi ba nan fitna ana nufin shirka ita kalima ta fitna tana daga cikin kalimomin da alkur'ani suna ɗaukar ma'anoni daban-daban kadiba cikin alwujuhu wannan za'ir babi ne imamu suyudi ya kebance kalimomin da cikin ƙur'ani suna ɗaukar ma'ana fiye da nawa shi yasa in larabci dai kake ji kace zaka fassara qur'ani zaka afka banda muna ganewa kalima ta fitina tana ɗaukan ma'anoni daban-daban daban-daban daban sun kai ma'ana guda takwas a cikin alqur'ani nan fitna ana nufin shirka fitna kuma wani lokaci tana nufin mi tana nufin azabtarwa zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jiluna sannan fitna wani lokaci tana nufin mi tana nufin uzuri ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين to kai kullum in ka zo fitina fitina sai ka fassara ta irin yadda ranka yake so sai sai Allah ce mi wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah sai addini ya kasance na Allah Allah mai harda alqur'ani cikin suratul anfal wa qatiluhum حتى لا تكون فتنة فتنة ويكون الدين كله لله جاء كله ابن عاشور أتكن تفسير ساعة التحرير والتنبيه yace to dan mina cikin amfana an ka kawo kulluhu cikin bakar ba ka kulluhu ba yace saboda ita suratul bakara farkon abin da sauka ne a madina ana batun yakar su wa yakunu dinu lillah amfana tana daga cikin karshe karshen abu ayat da ta sauka daga baya don haka kada musulmi su sa tsammanin in an ka yaƙe su abin na da sauƙi sai Allah ce wa yakuna dinu kulluhu sai ya zama to addinin da ya mamaye jaziratul arab an gane ko shine ni shine addinin musulunci ko kuma shine addinin da ya mamaye duniyar musulmi shine addinin musulunci sai Allah ce fa inin tahawko idan suka kame suka bar yaƙi fala udwana illa ala zalimin babu ta'addanci ma'ana babu yaki tsakankanin ku nan ba ana nufin musulmi yan ta'adda bane a'a fala udwana nan babu wanda za a yaka domin Allah ya ce fa man itada alaikum sace min fa atadu alaihi misli ma atada alaikum shi da yake kira al-mushakala a sanya ma abu suna sunan wani abu don yana sakamakon sa ba don saboda shi din bane fa man itada alaikum wanda ya muku ta'addanci fa'atadu alaihi ku mishi ta'addanci kuma yadda martani ai bai da martani ba ta'addanci bane don ya ce wala ta'atadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin to dan me kuma yace fa'atadu shi ce bai so abu kuma yace ku yi to sai malamai sun kace za a fahimta karkashin wannan aya wujubul qital ya wajaba mu yaki kafirai muqayyadun bil ghaya an kayyade shi da gaya hiya intihaul fitnati sai in sun daina shirka walittihad sun daina cutar da musulmai matukan musulmi muna da ikon yakar kafirai don a hana shirka muna da ikon mu yaƙe su su bar cutar da ƴan uwanmu musulmi to mu yi haka wannan aya ta nuna maka ga lokacin da za a bari jihadi to amma yanzu turawa sai suka ba wadansu kuɗi sun ka ce a ce babu jihadi a musulunci a'a aljihadu mawjud lakin bi shurutihi wa qawaidihi wa dawabitihi ma'a tawafur ash-shurut wa intifa'u al-mawani a ina aya da tace babu jihadi sai sun kace ai Allah ya ce la ikraha fi din babu cikin kasuwa cikin addini don haka kenan karambani na kuna da ƙarfi aslan wannan aya ba ta bayanin cikin kasuwa da shiga da addini don dama kai baka isa ka sa wani addini ba A addini cikin zuciya shi mutum na ce maka awo da baki amma cikin zuciya ba haka da bane ya ce eh amma cikin zuciyar ba haka bane sai sun ka fake da wannan me yasa turawa sun ka kawo wannan saboda lokacin da sun ka je yakar kasashen musulmi musamman a kasar India sai sun ka ce to tunda mutane ne masu yawa a yi wa fatawa sai an ka kirkiro wannan fatawa an ka ce ya tabbatu ne haramun na saboda Allah ya ba ingila makamai kuma ya kaddara za su mamaye ku don haka in kai yaƙi su kamar ka yaƙi kaddara Allah don haka ku tashi tsaidon fahimtar mu tashi tsaidon saboda fahimtar na sushi to sai mu je aya ta gaba aya ta 196 shafi na 300 da talatin da biyar shafi na ɗari uku da talatin da biyar inda Allah ya ce wa a timmul hajja wal umrata sai ce mi lillah mutum da ya ce wa a timmul hajja wal umrata lillah shi ne malamai suka ce umra wajibi ce waɗansu daga cikin malamai mi addalilin ku sun ka ce bi dilalatul iqtiran saboda aikin hajji wajibi ne to tun da an ka haɗa shi da umra ita ma kenan ta farko ta zan wajibi dalilin su alhajju wajibun an kai atful umra alaihi fa hiya wajibi kamar da an ka ce wa aqimus salata ku tsaya da sallah tsaya da sallah matsayin shike wa atuz zakata ba da zakka matsayin shike wajibi sun kace bidlalatul iqtiran dai ne daga cikin dalilan da malamai suka kawo ni ban ce dole sai ka dauki wannan ra'ayi ba amma na faɗa ma su dai daga cikin dalilan su aya ta gaba ta ɗari da tis'in da bakwai ko shafi na ɗari uku ta sha bakwai cikin wannan littafi da muke karatu alhajju ashurun ma'alumat eh eh yana daga cikin dalilansu shi wajen atin musun ka same shi shi wannan a cika amma shi wal umrata shine ad-dilalatul iftiran atin mu kuma tunda Allah ce sai an cika kidan baka isa ka fara baka bai su kuma malaman haƙida sun ka ce lillahi don Allah za a yi don haka in kattai don ka sa hakura baka ta hwani su koma ta gara a hwasa arafa a sa hakura baka wallahi don in an ce za ta hau arfa ta dawo gida Allah ya karbi hajjin ta ba ta hakura ba sai a ce gaga sai su ce a dai bari ta sa hakura nan in so arfa a fasa to nan mun ka ce aya ta 197 alhajju ashhurun ma'lumat to anan intabe shina daga cikin abinda malamai sun ka nuna idan mutum ya aikin hajji cikin watan muharram akwai aikin hajji shi ko babu to bi aka libi ya ina an kai ta kayyidi ashhurun ma'lumat ma'ana watannin nan goma sha biyu sai Allah ce alhajju ashhurun akwai watanni ma'lumatu sanannu a cikin watannin ake yin aikin hajji in kai yi aikin hajji ba cikin waɗannan watanni ba kenan baka da aikin hajji sai a kira shi mafhumuz zama abinda an kafinta daga zamani tunda Allah bai ce ba ku yi aikin hajji duk cikin lokacin da kuka ga dama kenan waɗannan watanni in ba cikin su kai ba baka da aikin hajji mun ji wannan to sai dai akwai wani abu guda shi hajji aiki na shi ko wata lokaci na to ya an kai Allah ce alhajju ashurun ma'lumat hajji daban watanni daban kuma Qur'ani ya ce hajji watanni na ina amsa to irin wanga cikin qur'ani akwai shi sai ka iya yadda ake kaddara wani abu don ma'ana ta ta tafi sai ka ce malamai sun ka ce in ka ga ma'ana ta ki fita ko ka koma na farko ka kaddara mishi wani abu ko ka koma na biyu ka kaddara mishi wani abu kaga wanga magana ɗin da Hausa amma baka gane abin da ke bi ba kalima ta alhajju ba ita ta farko ba ashhurun ita ta biyu ko to ko ka kaddara ma ta farko ita alhajju wani abu don ma'anar ta dace ko ka kaddara ba mi ashhuru don ma'ana ta dace sai ka ce in na farko za ka kaddara ma ashhurul hajji ashhurun ma'lumat ko ko alhajju zu ashhurin ma'lumat in ba haka ba hajji daban watanni daban lokaci ba shi ne aiki ba aiki ba shi ne ruga ba shi ne ba watanni to kaga da wannan zaka kada dan qur'ani yuna sai ka tambaye shi Allah ya ce watannin aikin haji sanannu ne to ina da Allah bai da su a cikin alqur'ani a an ce sanannu ne to ku abinda Allah ya ce sananne da ina kamata mu same shi tunda kun ce Allah ya ce min ba'adi ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi to cikin fil kitabi dinnan a ina da Allah ya faɗi waɗannan kwanakin waɗannan watannin faɗa su kuma da Allah ce inna iddatash shuhuri inda Allah sai ce mi isna ashar sharan wata goma sha biyu zanu min su alqur'ani a ban kaura ce Allah kai muna tsari ina fata ana fahimta ta to shafi na gaba aya ta gaba aya ta gaba sai ta nawa اه نعم آية تقبا 198 نعم آية 198 شافي نوى 81 wannan ai mun yi ta ko to bari mu yi ta 81 wallahi shafi na tamanin da ɗai ko? yawwa a aya ta ɗari da tis'in da takwas eh laisa alaikum jinahun an tabtahu fadlan min rabbikum ko fa idza afadtum min arafat sajmi fadhkurullaha 'inda al-mash'al haram to sai waɗansu malamai suka ce wannan aya za a istinbabin ta'khirul maghribi a jinkirta sallan magriba daga arafa ila an tujma'a a hada ta ita sallan magriba ma al-isha'i tare da isha'i bil bi muzdalifa a can muzdalifa don Allah ce fadhkurullaha indal mash'aril haram ko ambaci Allah a wajen mi mash'aril haram can muzdalifa sai sun kace to kenan tun da Allah ya ce a ambacin shi a can bai ce arfa ku tsaya ku yi sallah ba kinan ya nuna ka a jinkirta magariba sai an zo can sai a hada ta tare da isha'i mun gane kuma mun gane ba to wani na iya cewa kai mallahu ba a ce fa aqimu salata ba fazkurullaha an kace ko ba garan bane sai a ce a'a ita sallah kanta tunawa ce da Allah duk lokacin da kake karanta Qur'ani bi kake yi zikiri kakai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wal qur'anu dhikr ko ba kana bane to utriqal juz'u wa urida bihi al-kull an ce zikiri amma sallah ake nufi don sallah tana kumshe da zikiri in baka gane wannan ba aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli satami wa qur'anal fajri inna qur'anal fajr kana mashhuda wa qur'anal fajr da qur'anin sallar subahi ita sallar subahi wani qur'ani bane ta sallar asubahi ake nufi gakka tai azo a ce maka mallami awwa qur'anal fajr kace da qur'anin subahi ina qur'anin subahi shi a a qur'anin da ake karanta cikin sallar subahi to Allah ya kyauta abu na gaba sai aya ta 222 a shafi na 100 da sha bakwai wannan littafin ya kawo istinbatatu masu yawa Dari da sha bakwai ko bari mu diba wace aya ya kawo ko Dari da sha bakwai kawo Dari da sha bakwai inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina ina fata an fahimci to ko haka bane ايه قل هو آدم فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين an gane ko to nan wata mas'ala ce a akwai an gane ko shine cewa mas'ala karkashin wannan tahi dubu cikin qur'ani dubu duk inda wawul atfi ta zo cikin qur'ani akwai sababi wawul atfi da ka gare ta cikin qur'ani akwai balaga da in kaga an gabatar da wani abu akan wani abu to sai ka tambaye kanka menene dalilin gabatar da wannan akan wannan ibn al-qayyim a cikin littafin sa bada'i'ul bada'i'ul bada'i'ul fawaid an gane ko sai ya kawo misallai yace qur'ani in ya kawo wawul rike da kyau kaza wa kaza yace akwai dalilai masu yawa muna ji da kyau sai yace daga cikin su misalul mutaqaddimu biz zaman wani lokaci sai Allah ya hankalta ma zamani kaga sai Allah ce wa adam wa samuda da adawa da ni samuda to nan Allah zamani ya hankalta ma don adawa sun gabatuwa samudawa me ye dalili wadhkuru id ja'alakum khulafa'a sai ce mi min ba'di adu kaga Allah ya sanya kuma su mayowa bayan ƙasa bayan wa adawa wanda yanzu maka adawa sun gabace sabon gawa nasiri na alkur'ani mun ji wannan da kyau to madalla sannan kuma daga ciki ibn al-qayyim yace akwai adh-dhulumatu wan-nur alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha waja'ala adh-dhulumati wan-nur cikin so gabace wani da haske da duhu game da duniya duhu shi gabace haske kahin a rana da wata ga duniya ya abu tuhu sannan malamai suke cewa malamai na balaga ta ƙur'ani ni yasa ƙur'ani kullum in ya taho zulumat sai kawo su jami'i amma an nuru sai kashi mufarar alhali ku akwai jami'in nuru a larabci anwa saboda zulumatu shirka iri daban-daban ta sabon allah daban-daban ta aƙidu waɗanda sun ka saba musulunci suna da yawa annuru kuma shi musulunci gudana shi yasa sai ya kawo zulumat a matsayin banna mai yawa annuru gaskiya gudata wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai yace kuma wa misalul mutaqaddim bit tabai in ka ga wawun ta taho inji ibnu al-qayyim ha akwai mutaqaddim bit tabai wanda ya gabata da dabi'a in an ce ɗabi'a abinda an ka al'adanta inda Allah ce masna wa sulasa ta tabi wa ruba'a da yace kuma ma ya kudu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhu a al'adar dan adam din zai fara lissafi da yake farawa kaga daya sanan nawa biyu sanan nawa uku sanan nawa hudu masna wa sulasa wa ruba'a shi yasa yana daga cikin kuskuren da muke yi wajen koya ba yara lissafi da haruffa na hija'iyya rashin halawa da ɗabi'a ko kuma mu fara da ɗabi'a ba mu koya musu sabanin ɗabi'a ka san in mutum ya zan hanya guda ya sani to baka ba shi karatu ba in akwai hanyoyi daban-daban yanzu da mu in an ka ce ka lissafa goma kai tsaye kana cewa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ba ka da mani to in duk ce da goma ka yiwo ƙasa ka ce goma tara takwas bakwai shidda biyar hudu biyu a'a biyar hudu uku biyu daya akwai waya ko babu to kaga saboda ɗabi'ar ka ta saba da ɗaya biyu uku hudu biyu shida bakwai tara goma kai sai kana kai amma an ce yo kasa sai ka kasa to saboda ɗabi'ar ka ta saba da wannan kaga Qur'ani ya karantar da wannan amma malamai suka ce duk mai sun ya koya ma mutum lissafi ya gane ko ya koya masa haruffa ya gane to sai ya bi wannan tsari da yawan malaman islamiyya sun saba ma wannan ɗaliban mu galibi har da ta haruffa na suka yi munan wa zaka ga mutum ya ya kai amma shina karatu ya kai yusabbihu lillahi suratul jumaa amma bai ita da baki ba har da cewa na shi yanzu yara sai a koya musu alifun ba'un ta'un sa'un sai kaga sun iya su abata fajaha khad azar haza sa'asa baza aga to in ka ce mai cikin su hiddo mini ina na kwa kake sai ce a'a mallan ban ganewa a bari ne sai na dauko da farko mun san dalilin wannan kuskure saboda tun farko ba a maido shi baya ba in ka ce a ba ta sa ja to a tsaya sai a ce ja ha sa ta ba a shi ta yi shi dawo shi ta yi shi dawo in ya yi wannan sai ka taɓo ja in ya ce ja sai ka taɓo a sai ce a sai ka taɓo ta in ya ce ta sai ka ce sa ka cakuɗa su da ya har da ce su hanga ya gane karatu mutum nau ga yin wannan sai a ce yara ba su ganewa kai na abba ka bi hanyar da za a gane ba mun gane yiwa kuma babu wanda an ka kamin yadda yake karanta labarin yadda yake karantarwa fa don ku ce an zo an kamin wani labari babu labarin da aka kamin sai ya ce mi akwai kuma almutaqaddimu bir rutba muna ji wanda ake gabatarwa bir rutbati wajen wato matsayi kamar inda Allah ya ce wa azzin fil nas bil hajji sai mi ya atuka rijalan wa ala kulli dhabir kaga wanda zai zuwa ƙasa ya yi shan wahala bisa ga wanda zai zuwa bin hawa sai Allah fara da shi sannan kuma akwai almutaqaddimu bis sababi an gane ko Allah zai gabatar da sababi akan abin da yake haifarsuwa kaga sababi shi ke haifarwa amma duka sai Allah ya gabatar da shi akan abin da yake haifarwa da Allah ya ce inna Allah yuhibbut tawwabina da ayatu sai ta mi ويحب المتطهرين لأن التوبة سبب الطهارة توبا شيكي سوى التبركة muna ganewa kuma kuma inda Allah ya ce wailul likulli affakin afim ko ba karan bane sai Allah ya fara da affaki domin al-ifku sababul lil ithm yin ƙaryar shi sa an ka samu zulubi sannan kuma almutaqaddimu bil fadli wal kamal qur'ani yana gabatar da abu saboda wannan yafi fara yafi cika wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim satami minan nabiyina min balib tab'id ba li bayan al jinsi intabe a minan nabiyina wadanda Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina minan minan nabiyina da yawan malamai waɗansu masu tafsiri ko in ce ɗalibai ilimi ya umu sai su ce minan nabiyina daga sashen annabawa kenan kana nufin sashen annabawa aljanna za su sashen annabawa wuta za su minan nabiyina ai humun nabiyuna waɗanda Allah ma ima su ne annabawa ta ce mi wasiddiqina da siddiqi mai yawan gaskatawa to da annabiyina da siddiqina wahai daraja sai an kawar da annabiyina washuhada'i sannan kuma ashuhada to kaga siddiqina suna gaban shuhada'u ta ce mi wasalihina da kuma mutane na gari kaga ashe kaji dalili da yasa qur'ani ya bi wannan shi yasa cikin qur'ani duk inda wawun ta zo sai ka tambaya me yasa aka gabatar da wannan akan wannan to akwai wata ka'ida da malamai sun ka dora kadiba cikin mafatihut tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib sai yace duk in kaga qur'ani ya kawo abu biyu to ka koma ka rike ga ka'ida zan baka ita kyauta ruwan Allah uslubut tadalli da uslubu taraki bari ba ka shiga mai da mutanen ta uslubu taraki da uslubu tadalli ka taba jin shi to uslubu tadalli a faro daga sama a yau kasa shine tadalli thumma dana fatadalla uslubu taraki daga arruqina ay tashi daga kasa ay sama walan nu'mina liruqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u to duk qur'ani in ka zo cikin wadanda bi zaka samu ko a fara da na sama a yau ƙasa ko a fara da na ƙasa a yi a yi sama kagaran da ya ce wa man yuta illaha war rasul fa ulai kama alladina anama Allah alaihim minan nabiyina satami was siddiqina wan gode usulubina usulubi tarqina ko tadalli tadallina saboda annabawa sun kai daraja sai aka yi sai aka yi ƙasa muna ganewa da Allah ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum sai mi inna Allah khabirun bima sai ce wa kullil mu'minati wanga wani uslubi na uslubu at-tadalli saboda maza su ne gaban mata ba ana nufin duk namiji ya fi mace ba amma jinsin maza shine ake gabatarwa akan mi jinsin mata to duk cikin qur'ani in ka ga wawan akwai irin wannan ka rike da kyau wani lokaci yayin uslubu taraqqi wani lokacin ya yi usulubi a tadalli tadallina almuslimina walmuslimati ai almuslim nan maza ne sannan walmuslimati kenan an faro daga sama aka yi kasa suna fata ana fahimtar bari a baka shi wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhi kaga annabiyina annabawa aka ce aka ce wa minka kaga ai manzo Allah san shine na saman su sannan wa min ruhi sai anka anka fara da uslubut eh eh tarakki sannan anka rawu da uslubut tadarruj ba sai kun fahimta ba yawa to ku yi hattara cikin qur'ani ka jana hudin wani abu ya kamata ka zo ka duba ka gani misali da yace fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara sace min uiddat lil kafirin sace min wa bashirin ladina amanu wanga shiri usulul tarqi don kafirai kasantattu na kasa suke mu'min ne suna sama Allah ji kan mallan ga dukkan alamu bari mu ƙara koda aya guda ce to in ka ga wawan da cikin qur'ani wannan kaida tana nan kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce wa ahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira baiti tatami lil ta'ifin tatami wal aqif tatami wal ruk'a sujud nan da sai ce wa idza ila ibrahim wasu Allah ila baitil qa'ifina an gane ko sai malamai sun kace Allah ya fara da qa'ifina tawafi shine akhassu don duk duniya babu inda ake tawafi sai ina sai maka sai ka'aba da kaga an yi tawafi ba ka'aba to hayaniya ta iskan banza da an ka dauka don Allah ce wala yatawafu bil baitil atiq bil baitil atiq an kace amma yanzu ana na ana yin ka'aba ta ƙarya sai a ce ba sai kun taimaka ba ai zamanin abraha ai yayin irin a libya kwanakin baya lokacin da an kashe gaddafi sun yi ka'aba sun ka ta amsa kuɗin mutane a najeriya a zamanin obasanjo waɗansu sun kai ka'aba sai da an ka kama su sai ka zo can kai kewaya bakwai dubu ɗari da aka ba su ƙattan ƙaddara sun samu hanyar neman kuɗi muna ganewa to da yace litta'ifin sai ce mi wal akifina kaga dawafi sai a Ka'aba akifina shi ko mi itikafi ana yin shi ne a masallatai na mi na juma'a kaga an yi kasa sai ce mi warrukai da masu ruku'i saboda ruku'i ba sai cikin masallaci ba har cikin gidaje sai ce mi as-sujudu masu sujada don shi ruku'i ba a yin shi sai cikin sallah amma ita sujada ko ba cikin sallah ana yin ta ba ka ji dalilin da yasa ya jero su haka ka taba tsaya ka tambaye ka haka wallahi wallahi ɗaliban ilimi mu tsaya mu koyi karatu mu san dalilai da balaga ta alkur'ani in ba haka ba abin tattancina za a yi zungururu kullum a biyo shi ana tafsirin qur'ani awa guda izib guda kwanan 60 an sace qur'ani kuma a sace kowawa kwanan 60 an sace qur'ani a shekara sai kai sabka shidda tuman mai to Allah ya kyauta da dukkan alamu lokaci ya yi halin sakamakon ga cikin suratul bakara na muki kuma wallahi abubuwan suna da saura suna da yawa yanzu shawarar da muke son mu bayar shi ne cewa gobe ana iya zuwa a yi karatu amma wani ɗan uwa ko wasu ‘yan uwa suna daga cikin suna ba da shawarar karatun nan a mai da sha'awa uku in aka yi awa biyu kafin sallan magariba in aka yi sallar magariba tun da dai bai wuce awa ɗaya a tsaya a ƙara awa ɗaya muna ji da kyau na biyu daura ta wuce ran juma'a tun da akwai karatun markaza sai a yi awa biyu su fara shirya kaya saboda akwai wa'azi na markaza ran asabar a yi awa uku ran lahadi a yi awa uku lokacin nan musa insha Allah daula ta ƙari in kuna so a ƙarasa ta in kuma kun gaji to sai shekara mai zuwa yan akwai rayuwa tun da mu yanzu gaban mun kai wace kun ka zaɓa a yi tazarce ko to gobe in Allah ya kai muna ne kowa shi ciwo shinkafa da garin rogo awa uku za mu yi an yi sallar magriba za a yi tazarci ran asabar kuma insha Allah a yi awa uku ran lahadi a yi awa uku in ba ta ƙare ba litinin ma mu yi awa uku in Allah ya so sai mun kare wannan karatu mun jiya da kyau abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh